بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wadda wannan rana ta dace da 24 ga watan tara na shekara ta 2011 ta miladiya za mu yi darasi insha Allah na 51 a cikin karatunmu da muke na matanin al'iziya ta Sheikh Abul Hassan Ashadali rahmatullahi alaihi wanda wannan darasi kamar yadda muka saba idan mun gama kowane fasali muna muraja'a wannan darasi zai zama to muraja'a ne na darasin ranar na darasin da muka yi na ƙarshe guda darussa da muka yi na ƙarshe guda uku guda uku ko ma hudu ma kai akan aljum'atu fardu aini fasalin aljum'atu fardu aini juma'a farilla ce ta aini mun yi wannan darasi din mun yi darasi guda hudu a wannan fasali saboda haka yau muraja'a zamu kan masail kuma kamar yadda muka saba wajen muraja'a ni ne nake tambaya ni ne yake yin tambaya sai ta zama to muraja'a duk da yake a wannan darasin nan ya dade kwarai da gaske dan haka akwai uzuri ga wajen tambayar amma dai ko dai a yaya ne tunda dai littafin yana hannunku a iya sanin abin nan a aljumu'a mun ce wannan rana ta juma'a tana da hususiya ma'anar hususiya tana da abubuwa da suke da take banta da su a bisa sauran ranaku na mako mun ce daga cikin malamai akwai wanda ya ya kidaddiga waɗannan abubuwa da juma'a take banta da su har ya kai su wajen 30 da yan kai to ina son mu dan lissafa koda guda bakwai ne daga cikin hususiyar ranar juma'a a wannan darasi na mu yi ma'amsa guda bakwai kuma mu samu wato a samu guda mu kirga guda bakwai daga ciki mecece hususiya ta farko ta juma'a rana ce wanda an wato yin wanka a ranar to amma a nan wankan juma'a ga ranar ne ko ga sallar ne eh na sallah na ranan ne in kace na ranan ne wanda ba zai je matafi wanda babu juma'a a kansa in yana tafiya sai yayi wankan juma'a sunna ne yayi wankan juma'a amma wanda ba zai je juma'a ba matafi ne shi yana kan tafiyarsa in yayi wankan juma'a yayi sunna to ai wankan an an yi rabdin sa tare da da tafiya da sallah din ne man ightasala yawm al-jum'a thumma raha ila al-jum'a kaga an yi an hada shi tare da wato tafiya zuwa ga juma'a wanda ya wanka ran juma'a sannan ya fita daga gida ya tafi masallacin juma'a saboda haka wankan saboda tafiya masallacin ne dan haka wannan tana ɗaya daga cikin wannan kaulin naka kaulin ibnu hazm ne ibn hazm haka yace yace wankan juma'a na ranan ne wankan juma'a na ranan ne amma jamahirin malamai sun ce wankan juma'a na sallar juma'a din na sallar ne dan haka wanda yake juma'a bata hau kansa ba ba zai yi wankan juma'a ba ba zai ba zai samu wato ba zai samu ladar yin yayi sunnar juma'a ba tunda ladan ai kaga da da aka rattaba ladan an hada su ne gabaki daya wanda yayi wanka ranar juma'a sannan ya sanya kyawawan tufafi sannan ya shafa turare sannan ya zo masallaci bai raba tsakanin mutane ba sannan ya zauna sannan ya yi sallar nafila gurgudan abin da ya sauka gare shi sannan yayin da liman ya fito ya saurari hudu ba to za a yafe masa zunubansa tsakaninsa da wannan juma'ar da ƙarin alakoran kwana uku kaga duk aka haɗa su gaba ki dai an haɗa tare da sallah kenan غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم wankan ranar juma'a wajibi ne akan kowane musulmi wannan hadisin shi wannan hadisin ya bayyana hukuncin wajabci na juma'a amma hadisin aisha shi ya bayyana abin da ake nufi da wannan hadisin ta ce mutane sun kasance su ne suke ma aiki suke su ne suke ma kansu hidima su ne suke noma su ne suke kirarsu ba su da wato bayi da suke musu waɗannan ayyuka don haka sai idan suka zo masallaci ranar juma'a sai jikinsu ya rinka ƙari masallacin ya zama to yana ta ƙari da wari sai aka ce musu lawigh tasaltu me yasa ba za ku yi wanka ba sauraka yin cewar ai wanka ranar juma'a dalilin dan saboda za a shiga cikin jama'a akalla a wannan ranar mutum sau ɗaya a cikin mako ya wannan wankan saboda me saboda shiga cikin jama'a domin sallah don haka wankan saboda sallah ne ba saboda ranar ba to khususiya ta farko wanka ahan ta biyu yin ado ranar juma'a ai tafiya ai ba hususiyar juma'a bane amma kai ado ranar juma'a saboda wannan sallar hususiyar juma'a ne na'am satra dai mhm yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin hususiyar ranar juma'a yawaita salati menene dalili akan wannan yawa khairu yawmin talat alaihi shams yawmal juma'a fa akthiru fiha fa akthiru alayya min as-salati fiha ranar da tafi kowace alkhairi wadda rana ta hudo a kanta ita ce ranar juma'a da haka ku yawaita salati a gare ni a wannan rana hususiyar juma'a ce a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin an ƙara tare da daren juma'a wane ne daren juma'a eh ko dai ranar asabar dai ranar juma'a da yamma dai ko yawa ranar alhamis da ranar alhamis da daddare daga faduwar rana daga yin sallar magarba ranar alhamis to daren juma'a ya shiga to daga lokacin nan mustahabbi ne mutum ya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam har rana ta faɗi ranar juma'a aha akwai sa'ar da Allah yake karban addu'a a cikin ta sa'a ce guda wadda Allah yake karban dukkan abin da mutum addu'ar da mutum yayi an yi sabani wajen wannan sa'a yaushe ne wannan sa'a bayan tsakanin magarba da tsakanin sallar la'asar da magarba wannan shine kamar yadda yazo a hadisin a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu a wannan a wannan hadisin kuma fa hadisin Jabir ibn Abdullah tsakanin daga hawan liman minbari zuwa ai sallama daga sallah daga liman ya hawo daga hawan liman minbari zuwa zuwa yayi sallama daga sallah shine wannan sa'a dukkaninsu wannan nassi ne la'alla a waɗansu malamai sun ce hukuncinta kamar hukuncin lailatul qadr ne a wata juma'ar wannan a wata juma'ar wancan waɗansu kuma suka ce a'a lokacin dai tabbatacce shine bayan sallar la'asar zuwa sallar magarba suka karfafa shi da hadithin Abdullahi ibn Salam cewa haka yake ma a cikin wato a cikin at-taura a cikin a cikin littafin Yahudawa suka karfafa shi da wannan da wannan suka rinjayar da hadisin Abu Huraira wallahu ta'ala a'la ahan wata khususiyar ta ranar juma'a na'am wallahi ban ji ba wanda yeme idan mutum yayi wanka ranar juma'a oho ya halatta ya ci abinci kafin ya tafi masallaci ya halatta ya halatta ya ci abinci idan ma yayi wankan da safe kafin ya tafi aiki ya halatta ya je wajen aiki inda yayi wankan da niyyar zuwa juma'a din ne a bisa rajihin magana shi muka rinjayar wajen karatun mu imam malik ya ce sharadin wankan juma'a ka hada shi tare da tare da tafiya juma'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man atal juma'ata falyaghtasil wanda ya taho wanda zai wanda zai tafi sallah ranar juma'a to yayi wanka sai aka kawo da fa fa a larabci tana nufin at-ta'qib wato daga zarar yayi niyyar zai tafi to yayi wanka saboda haka wankan sharadin sa ya hadu tare da tafiya wannan shine mazhabar Imam Malik amma abinda muka rinjayar shine mazhabar sauran malamai cewa ya halatta mutum yayi wanka sannan yayi wani abu sannan ya tafi masallaci saboda hadisin Salman al-Farisi wanda a cikin Bukhari cewa man ightasala yawm al-jum'a thumma raha ila as-salah sai aka kawo da thumma summa a larabci tana nufin attarahi jinkiri ka yi abu sannan ka yi waɗansu abubuwa sannan daga baya ka sake ka yi wannan abu saboda haka za in ka idan ka yi wanka sannan ka yi wani abu sannan ka tafi masallaci kai aiki da wannan hadisin an fahimta saboda haka babu laifi idan mutum yayi wanka ranar juma'a ya ci abinci ya je kasuwa ya je wajen aiki sannan daga baya ya je sallar juma'a Allahumma illa idan muka koma ya zuwa ga maqasidu shari'a manufar shari'a idan ya zamanto cewar bayan mutum yayi wanka da safe yanayin aikinsa kamar yanayin aikinsa yana tuka taksi ne ko kuma yana yin babur na acaba wanda wannan zai sanya shi ta yawo a cikin rana ya hada gumi ga, ga hayakin kan titi ga ƙurar kan titi ta haɗu ta da ƙara masa wannan warin jiki ɗin to a nan wajen sai mu rinjayar da akan irin waɗannan mutane sai mu rinjayar da ƙaunin imam malik a kansa saboda me saboda makasudin yin wankan shine mutum ya gusar da warin jiki yayin da zai zo masallaci to kaga idan yayi wanka da safe duk da za a ce yayi aiki da hadisin Salman amma bai samu makasudin wankan da aka ce yayi ba saboda haka irin wannan kamata yayi yayin da yayi wankan ya sake komawa ya sake yin wani wankan yayin da zai zo masallaci saboda ya gusar da wari da daudar jikinsa na'am to ta ita ce karshe ta karshe na'am eh karanta suratul kahfi a ranar juma'a karanta suratul kahfi yana daga cikin hususiyar wannan rana wanda duk ya karanta ta Allah zai sanya masa haske tsakanin su da wata juma'a kuma in dujal ya bayyana Allah zai tsirar da shi daga sharrin hususiyar juma'a suna da yawa ibnu qayyim ya ya kidaya su a cikin littafin sa zadul ma'ad sun kai har 34 saboda haka yana da kyau kuma mutum ya ya duba su yana da kyau kuma mutum ya duba su dan ya gani saboda abubuwa ne waɗanda suke nuna muhimmancin wannan rana shi yasa ma malamai suka rubuta littafai akan hukuncinta akwai littafai da aka rubuta akan ahkamul juma'a hukunce hukuncen ranar juma'a na'am to ok a wani littafi nan da aka yi aka hada da suratul kafi da yasin da dukhan da mulk kuma kowace sura sai a karanta sai a rubuta mata hudubarta kowace sura tana da huduba wannan tafin kake nufi shi dai ranar juma'a a karanta suratul kafi shine ya tabbata ita yasin karanta ta falalata ya tabbata mutum yau wanda ya karanta ta da daddare Allah zai yafe masa zunubansa dukhan a suratul duhan hadisin da ya zo akan falalata akan karanta ta domin hadda alkur'ani hadisin bai inganta ba munkar ne suratul mulk diddare annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta tare da suratul sajda kafin ya kwanta saboda kawai nan surori ne masu falala amma kowanne da munasabar da aka sa a karanta su waqi'a bata inganta ba karanta suratul waqi'a cewa duk wanda yake wanda ya karanta ta za ta zai tsira daga talauci an ruwaito daga Abdullahi bin Mas'ud qaulahu maganarsa ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita ma bata inganta ba da'ifun jiddan munkar ne hadith ne hadith ne munkar na karanta suratul waqi'a da cewa wanda ya dawoma akan karatunta tana yayi masa talauci abin nan bai inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wata sura ta alqur'ani da mutum ya dawwame ya lizimce ta da karanta ta da wata niyya alqur'ani yana tawassuli da shi kan abu in ka dawoma akan karatunta da niyyar Allah madaukakin sarki yayi maka talauci ta sai Allah ya amsa addu'a kan da tawassuli ne amma kada ka yi da itikadin cewa ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yi da itikadin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wajen sahabbai amma idan kai tawassuli da wannan sura la'alla saboda abubuwan da ke cikinta na cewar qul ara'aytum in qul ara'aytum أرأيتم أرأيتم ما تمنون sannan bayan wannan أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون to kaga wannan kinaya ne ga cewa wato tunda arzikin mu ai daga sama yake wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku daga sama yake to la'alla irin ishara ga waɗannan ne waɗansu yawanci abin da yake faruwa wato waɗansu malamai ne ko kuma waɗansu mutane za su faɗi magana to sai wani ya kuskure sai ya ɗauki maganar nan sai ya sa mata sai ya saka ta a cikin sai ya zamanto yana da isnadi na hadisai sai ya ɗauka wannan ma yana a cikin wannan isnadin yake sai ya hada ta tare da isnadin hadisan da yake da su dama yana da hadisansa da ya ji daga wajen wani malami da isnadi to wataƙila ya ji wannan maganar kamar yadda aka yi wata ran wani malami ana ana zaune ana ana yana cikin yana cikin riwayar hadith yana cikin riwayar hadith sai wani mutum ya shigo wani bawan Allah abidi ne mai yawan ibada yana ganin sa fuskar sa na kyalkyali sai ya ce man kathura salatuhu bil layl a hasuna wajhuhu bin nahar wanda sallar sa ta tsawaita a cikin dare to fuskar sa ta kyalkyali da rana cikin almajirai sai aka dauka hadisi sai dauka hadisi ne saboda haka tunda ya ya ji ana cikin isnadin hadisi an faɗi isnadin kafin a faɗi matani sai ya haɗa wannan isnadin da matani a ya haɗa wannan magana da matani isnadin sai ya rito shi a hadisi bai san cewa maganar malam ce yake yi ba yake faɗa yake ishara ga wannan bawan Allah ne shi don shi ne abin da yake to inda zaka san Allah ya sanya albarka a cikin wannan al'umma hatta irin wannan kuskuren da ya faru ba da wannan sun gano shi sun fitar da magana cewa wannan ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam bace ga yadda aka yi har ta shiga ta shiga ya yi Ibrahim kwarai ya fi da iskari na al-Mudraj نعم eto a a idan wato in tawassul ne da wannan surar da sauki amma waɗansu ana cewa ne a karanta wannan da niyyar cewa ladan ya je zuwa gare shi lada ku zuwa lada ku baya zuwa ga mutum na karatun wani na alkur'ani kuma salaf ba su yi wannan ba shi kansa na wancan din na farkon ai tawassuli da karatun surar domin a samu biyan bukata din shi ma gaskiya ban gani daga ban na yi bakin kokari na ba wai na ce ina da abin nan hange da yawa bane amma ni dai ban ga inda aka samu wadansu daga cikin magabata a cikin musamman littafin asar akwai littafai waɗanda suke in kana neman abubuwan da sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in suke za ka ce cikin kamar musannaf na ibn abi shayba musannaf na abdul razzaq da ta'dibul ta'dibul sunan wal athar na at-tabari za ka samu irin waɗannan maganganu ba za ka ji an ce a irin ai irin wannan kamar yadda muke yi ba a kan- a ce a karanta fatiha da inna atayna da idza ja'a da inna anzalallahu da makamantan waɗannan sannan sai a yi addu'a inda niyyar tawassuli ne in ka tsaya ka duba kwarai babu laifi mutum akwai ana tawassuli da karatun alkur'ani kamar za ka yi addu'a ka karanta waɗansu surori kai tawassuli da waɗannan surori kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka faɗi buƙatarka wannan wari to amma abinda aka sani na yanda ake addu'a a tare abinda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un a cikin sallah da a wajen sallah shine yana yin addu'a sahabbai suna ta amin yana yin addu'a sahabbai suna ta amin kamar yanda yazo a cikin Tirmidhi cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba zuwa wajen sa sun zauna ba face kafin su tashi yayi musu addu'a Allahumma ighfir Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika zuwa ga karshe kuma kamar yanda ake wajen qunut wajen qunut kaga ai a qunuti ita kanta sallar ana qunuti yawanci ana yin sa ne a sallar da ake bayyana karatu sallar da ake bayyana karatu ko mutum baya magana shiru yake yi saboda haka bai yi musharaka wajen karanta surar baballantana a ce ai shi ai karatun da yayi shine tawassulin da yayi a a cikin sallah ne sai aka ce wajen kunuti kawai ka ce amin liman ne kawai yake yi saboda haka abin nan tunda bamu samu asali ba al'aula shine wajen yin addu'a din me yanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi duk da yake ba abu ne wanda zaka tsananta wajen inkarin sa ba tunda yana da in ka dauko in ka tsaya ka duba ka gani za ka ga wannan kamar asali ne cewa tawassuli ake da wannan sura da wannan karatun wa'annan surori din domin samun biyan bukata saboda haka ba abin inkari bane da tsanani amma ba shi da asali a cikin ayyukan magabata duk kuma alkhairi shine kai abin da ya zama kan cewa kana da magabata waɗanda suka yi abin da kuma ya zama ba a same shi daga magabata ba barinsa shine yafi wallahu ta'ala a'lam ka an shigar da mu wani babin mun ko to mun gama da khususiyar juma'a ko to sai hukuncinta me hukuncin sallar juma'a me me me nassin me iziya ya faɗa na'am na'am a'a hukuncin juma'a hukuncin sallar me hukuncin sallar juma'a hukunci fardu ain abin da nake so na ji kenan fardu ain haka mai littafi ya faɗa hukuncin sallar juma'a fardu ain da yace fardu ain ne yake nufi ma'ana ya fitar da fardu kifaya kenan ba farilla ce ta kifaya ba me misalin farilla ta kifaya wazi ba mu misalin fardu kifaya sallar da take fardu kifaya sallar jana'iza sallar jana'iza sallar jana'iza fardu kifaya ce dan haka idan aka zo za a yi sallar jana'iza ya zama to kan cewa baka da alwala ba dole ne sai ka ji ka alwala ka zo ka shiga ba waɗanda suke nan in suka yi sallar ta riga ta yi in baka shiga ka yi sallar ba za a ce ka yi laifi musulmi suna sallah ya ke je shiga cikin sallar jana'iza za a ce ka yi laifi wannan ba laifi kai ba na'am a'a ai ba ana magana ka san su faqi an ana maganar fikihu ana maganar hukunci ne lada wani abu ne daban in kai zaka samu lada dama kwarai da gaske eh sai ka raga sai ka raga in baka samu sallar baka raka gawa in ka samu sallar ka raka gawa kana da kintsarai ne kashi biyu manya manya na lada in ku kai sallar ne kawai baka je ka raka gawar ba kana da kashi ɗaya to amma in baka yi sallar ba amma kuma ka raka gawar kuma fa bil mafhumi ne kawai zaka samu ladan amma ba bin nafsi ba to sallar juma'a na'am a kada mu shiga sallar jana'iza za mu zo za mu zo hukuncin sallar jana'iza in ba haka ba yanzu shikenan sai mu bar sai mu shiga cikin masail din sallar jana'iza mu tsaya a sallar juma'a sallar juma'a farilla ce ta aini me dalili akan cewa sallar juma'a fardu aini ce in fa taya muke taya muke istidlali a cikin karatun mu da me ake me me ya tabbatar da farlancinta me ya tabbatar da farlancinta na'am na'am e me ya tabbatar me bambanci tsakanin farilla da wajibi akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi eh akwai a wajen babu bambanci tsakanin farilla da wajibi sai dai a wajen malaman hanafiya malaman hanafiya su ne suke bambanci tsakanin farilla da wajibi sai kuma a cikin babun hajji a cikin babun hajji akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi amma a duk sauran abubuwa da farilla da wajibi ɗaya ne a babun hajji farilla shine wanda in ka bar shi baka da hajji dole sai ka zo ka yi shi wajibi kuwa in ka bar shi kana da hajji amma za ka iya yin yanka sai hajjin ka sai hajjin ka ya ya zamanto ya ya cika kamar baka yi kwanan mina ba kwanan mina ba farilla bane ba farilla bane wajibi ne idan baka yi kwanan mina ba har ka dawo gida idan kai yanka hajjin ka ya cika amma inda gangan kai to kuma duk da hajjin ka ya cika ba za a ce karama ba sai ka yi ta istighfari dan ka ganganta barin abin da yake wajibi amma farilla shine kamar tsayuwar arfa in baka samu tsayuwar arfa ba babu hajji sai dai a ce ka dawo wata shekarar ka zo kai ko ka shiga kai hajji babu ihrami kwata kwata baka yi niyya ba kawai an tafi ko ba ko baka yi tsawaful ifada ba ko baka yi sa'i ba to menene dalilin da yace da yasa sallar juma'a take wajibi fardu ain na'am fas'au ila dhikrillah Allah ta dalili shine alqur'ani Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah ya ku waɗanda suka yi imani idan aka yi kira zuwa ga sallah ranar juma'a to ku yi gaggawa wato ku tafi da ku yi azama wajen tafiya ya zuwa ga ambaton Allah wannan wazarul bai kuma ku bar ciniki wannan umarni akai na tafiya ya zuwa ga sallah to in ku an yi umarni na tafiya ya zuwa ga sallah min babu aula ai umarni da sallah in tafiya ya zuwa ga sallah ya zama to wajibi min babu aula ita sallah domin tafiyar ita kanta wajibi ne to akwai abubuwa a wannan aya da nake so in tunatar da mu duk mun ambace su a cikin wancan karatu me yasa Allah jalla wa ala me hikimar da Allah ya ce sai yayi kira mu da cewa maimakon ya ce idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati fasallu in an yi kira zuwa ga ranar juma'a sallah ranar juma'a ku yi sallah kaga wannan zai nuna wajibcin wannan sallar kenan ko amma sai ce ku tafiya zuwa ga sallah me hikimar umarni da yin tafiya na'am eh ahsan saboda ya nuna kan cewa sallar juma'a a waje ake yin ta da mutane za su taho zuwa gare ta su haɗu ma'ana idan mutane suna zaune suna miki ranar juma'a za su ce a to ai ba komai in lokacin sallah ya ba komai sai mu iya abin nan a kawo minbari a dan a kawo sanda sai in sa rike sanda na ne hudu ba shike ne mi sallar juma'a ba za a yi sallar juma'a a ofis ba ba za a yi sallar juma'a a kasuwa ba dole a bar inda ake a tafi inda ake haduwa don a yi ta su ne masallaci ahsan wannan kware wannan yana da muhimmanci wannan yana wannan yana shine sirrin da Allah ta'ala shine hikimar da Allah ta'ala ya umarni da as-sa'i to abu na biyu Allah ta'ala sai ce fas'au ila dhikrillah bai ce fas'au ila salati ba ku tafi zuwa ga sallah sai ce ku tafi zuwa ga ambaton Allah me yasa ba a ce ku tafi zuwa ga sallah ba ahsan saboda ishara ga cewa ba sallah bace kawai wanda yake wajibi a tafi zuwa gare ta akwai hudu ba wanda yake nuna cewa kenan mutane mutane ana kuskure yawanci sai ga suna tambaya yaushe ake ta da sallah aka ce a ɗaya da rabi ɗaya da kwata yace shi kenan ɗaya da rabi za su su ba ba abin nan ba sa tambayar yaushe ake fara kwata ba a yaushe ake fara sallah to ita kwa juma'a abu biyu ce da sallar da ita sallar da kuma ita hudubar ita ce zikrullah da fas'au ila zikrillah zikrillah abinda ake ne ai fas'au ila salati wal khutba ku hanzarta ku tafi wato ku yi azaba ku tafi zuwa ga sallah da huduba shine ambaton Allah to an wannan da aka ce a da aka wajabta farillar juma'a an iyakance waɗansu wanda su bata zamanto fardu ayin akan su ba su ne wanda fardu ayin bai zamanto su ne waɗanda aka sauke musu farlancin wajabcin juma'a akwai al'abd bawa akwai yaro wanda bai balaga ba akwai matafi eh akwai mace aha to mara hankali to eh mara hankali dama to ai mara hankali ma ba a ce musu yi sallah akwai mara lafiya ahsan su su biyar ne suka zo a hadisin tsarik ibn shihab eh al-mukatab ta ya shiga cikin bawa bawa ya hada da al-mukatab ya hada da al-mudabbar ya hada da al-mu'taq ba'dahu na'am wanda bashi wanda yake bashi yana da bashi a kansa ya zama tokan cewa yana jin tsoron tafiya me dalili a to waɗan to za ka kawo dalili akan wannan waɗannan dai muna da dalili a kansu hadisin tsarik ibn shafi ya ambace su annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljum'atu haqqun wajibin ala kulli haqqun wajibun ala kulli muslim illa illa illa ala abd aw marid aw musafir aw imra'a aw kama qala alayhi salatu wassalam a wata riwayar aka yi aka maimakon mara lafiya aka ambaci aka ambaci matafi to an ce akwai wanda yake yana da bashi kuma yana jin tsoron zai haɗu da mai wanda yake bin sa bashi me dalili akan wannan na'am kaji malaman fiqh suna ambatan mai bashi me hukuncin wanda ake bin sa bashi kuma yana ganin cewa in ya fito ya tafi sallar juma'a zai hada da wanda yake bin sa bashi kuma bashi da shi kuma in ya hada da wanda zai bi shi bashi din zai ci masa mutunci ko ya ko ya sa a daure shi me dalili me hukuncin sa نعم aha wato dalili shine a koma zuwa ga maqasid shari'a tsare mutunci tsare mutunci yana daga cikin laru- yana cikin ad-daruratul khams tsare mutunci yana daga cikin abubuwa na larura guda biyar wanda suke halatta wanda larura tana ad-darurat tubihul mahdhurat larura takan haram takan halatta abin da yake an haramta tsare mutunci yana daga cikin larura idan ya zamanto cewar mutuncinka zai bujira ya zuwa ga a gurɓata shi a ɓata maka a ci maka mutunci a ci maka zarafi to wannan uzuri ne kan ka bar wani abu wanda yake wajibi a kanka to da haka babu nasi akan wannan amma malamai abin da suka duba sun duba ya zuwa ga maqasidu shari'a sun duba ya zuwa ga manufa ta shari'a kuma wannan magana ta malamai kwarai tana da abin nan magana ce mustaqima na'am na'am to idan sallar juma'a an yi mata haka ina kuma ga sauran salloli ita da sau ɗaya ne ma ake yi a mako me ya nuna kan cewar sallar juma'a ta fi wato wajabcinta ya fi ƙarfi bisa ma wajabcin sauran salloli na farilla fas'au akwai wani dalili da nake so na mun ambata shi a cikin shine dalili na dalili na sunna akan wajibcin juma'a ahsant man taraka thalatha juma'ain tahawunan taba Allahu ala qalbi wanda ya bar juma'a guda uku saboda wato sake da rashin kulawa to Allah zai rufe zuciyarsa ya zamanto me ma'ana Allah zai rufe zuciyarsa me ma'anar Allah zai tsabi'i a zuciyarsa khatama Allahu ala qalbi me ma'anar Allah zai hatimi ya rufe zuciyarsa me ake nufi eh shine ma'ana alheri ya dina shiga akwai kuma wata abu da malamai suka ambata ya zama ya zama munafiki haka ya kamata ka faɗa haka ya hafizul iraqi yace ma'anar wannan zuciyar za ta zama wato zai zama to munafiki wanda yake wato imaninsa ba ingantacce ba wanda ya bar juma'a ya jera ta guda uku a jere ba shi da wani uzuri saboda rashin kulawa da ita bai je ba to wannan zuciyarsa za ta zama to zuciya irin ta munafikai Allah ya kyashe mu to idan mai idan mai bin zabashin a unguwarsu yake ba a unguwarsu yake yana fitowa zai haɗu yana fitowa zai kaci kus da shi yawanci irin wannan hukuncin da mutum ka fahimci illar ga dalilin da ya sanya saboda haka idan akwai hanyar da zai zamanto ya je ya samu sallar juma'ar ba tare kuma ya tsira ya tsira da mutuncinsa ba wannan shine aula ko shi muna faɗa cewa ka samu maslaha guda biyu shine aula bisa ka samu ɗaya ka ka ajiye ɗaya ka samu ya samu maslaha zuwa sallah da maslahar tsare mutuncin naka shine aula shine wato kamar ya samu wani masallaci na daban ko yabo ta hanya ta daban ko makamancin wannan na'am na'am eh kwarai sai ya sallah azhar sai ya sallah azhar da la'asar bal akwai waɗansu malamai fa da suka tsananta suka ce mutumin da yake matafiyi sai ya zo ya ga ana sallar juma'a sai ya shiga da niyyar juma'a yake yi ba shi da sallah sai ya sake ya yi sallah a zahar wannan shi ne ƙaurin shekh al-uthaymi sai dai ya shiga da niyyar yin sallah a zahar tunda ita a zahar ita ce a kansa ba juma'a ba juma'a Allah ya ɗauke masa ba wajibi ba ne a kansa to amma a sahi sauran malamai sun ce ai juma'a badali ce ga azhar saboda haka in ya shiga da niyyar yin sallar juma'ar insha Allah kai amma kwarai akwai malamai da suka ce in ya shiga dole sai yayi da niyyar cewa sallar azhar yake kuma yayi sallar a masallaci din saboda haka al'aula ma idan ya idan bai yi sallar a masallaci ba yana wanda za ka ga da yawa din yana faruwa a hanya za ka ga daga zara an zo lokacin sallah mutane da suna ta fakin a shiga ai sallar juma'a idan mutum bai yi ba babu laifi ya wuce ya tsaya sallar azhar da la'asar ya hada idan a idan kuma ya tsaya yayi din zai iya in yayi juma'ar an yi sallama ya tashi ya hada ta tare da la'asar yayi jami'i tsakanin azhar da la'asar shi ma nan malamai sun yi sabani na'am a'a ba ana jami'i tsakanin azhar da la'asar ba to idan shi sai ya tsaya a masallaci ya sallar juma'a tare da liman in liman ya sallama zai iya tashi kuma ya kawo la'asar ya zama ya yi jami'i tsakanin azhar da la'asar wanda tunda in aka ce badal ce ta ta azhar kun ga zai iya hadawa amma wanda suka ce ba badal bace wanda suka ce juma'a ce to juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ruksa kan jami'i tsakanin azhar da la'asar ne ba jami'i tsakanin juma'a da la'asar ba so da waɗansu malamai sun tsananta kan kada a yi jami amma sahih mutum zai iya jami da shi waɗansu da shi malamai da dama da shi haka suka yi fatawa amma akwai malamai da kada ku in abin da za na kan faɗi wannan don watakila za ku ji wannan ƙaulin sai ku shi abubuwa taɓa ji an faɗa ba to akwai malamai da suka faɗa amma sahihi za ka iya yin jami ko da juma'ar ka tsaya ka yi a masallaci in aka yi sallama in aka yi sallama ba daga an yi sallama za ka tashi kai sallah ba don ba a san haka waɗansu sai su ɗauka cewa kai ɗan bida'a ne masu cewa juma'a dole raka'a hudu ce kun san akwai wanda suke cewa su ba sai da juma'a raka'a biyu ba a raka'a biyu sai an ƙara an cike ta zama hudu kada kada kada dauka kai irin wannan ne in aka yi sallama ka dan yi dan zikirinka sannan sai ka tashi ka zama kamar nafila kake yi amma nan kuwa kai la'asar kake yi kuma kada ku ce za ku yi jinsi dan mafsada ce a masallacin juma'a an yi sallar juma'a a ga kun ware kuna tafiya tare kuna yin jin ko kuna sallar la'asar wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo baraka tsakanin musulmi sai ya nuna kan cewa kamar wato la'alla ba ku yadda da sallar limamin bace kun tashi kuna kuna sake sallar ku ta azhar ba ku yadda da cewa an yi sallar juma'a ba ba ku yadda da limamin ba ji irin waɗannan ya kamata mutane mu rinka kula da su irin waɗannan abubuwa ya kamata mu rinka kula da su mafasid ne wato abubuwa da suke kawo da za su kawo baraka a cikin al'umma in muka kula annabi sallallahu alaihi wasallam yana tahzir a kansu wata ran an yi sallah an yi sallar jami'a ana tafiya ne bayan an yi sallama sai ga wani mutum a can gefe bai zo ya yi sallah ba ya ce wani me ya same ka ba kai sallah tare da mu kai ba musulmi ba ne ya ce janaba ce ta same ni ya rasulullah ko babu ruwa sannan sai ya ce abin nan ya nuna masa yin taimama ya ce yin taimama ko mutum bai samu ruwa ba ko shekara goma ne zai rinka yi yana yin sallah kaga sai ya ce masa kai ba musulmi ba ne ma'ana rashin shigarsa jiki ya nuna ya ware kansa daga musulmi kenan saboda haka ba a san wannan to ga irin waɗannan abubuwa din kanana da wani lokaci ba ma ganin su da muhimmanci sa da muhimmanci a cikin al'umma kuma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambihi akan su yana nuna mana mu rinka kula kenan da irin waɗannan abubuwa kwarai da gaske kada ka shiga masallaci ka ki zama ka zauna a can gefe ko ka zauna ko ka zauna a waje ka shigo a masallaci a ce a dan sakan babur ne ya ne mai sace mutane babur sai ka shigo ka yi sallah tare da mutane ne aula inda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man idza idza idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma almasjid fa sallaya ma'ana in kun yi sallah a gidanku sannan kuka zo masallaci ku sallah tare da ku haka yace mu na'am a za ka cika a in ka shiga cikin sallar liman ka shiga cikin kurkukun liman irin sallar sa haka za ka sai ka cika ta sai ka cika ta mutlaka mun yi wannan mun yi bayanin wannan a cikin wajen a cikin wajen babin sallolin nafila a'a raka sallar zaka sake yi a nan wajen mu bi zahirin nas sahih a wajen imam malik ba a rama sallar magarba idan mutum ko da shi shi kadai ne yayi sallar magarba idan yazo masallaci ba zai rama ba zai yi sallah tare da jami'i ba saboda me saboda ya ce magarba wuturin rana ce idan ya ƙara wata sallar raka'a uku ta zama to uku da ƙara uku a tara da uku nawa kenan shida ko wuturi ce cika ce ba mara ba saboda haka yace ba a yi da sallar magruba to amma hadisi bai istithna'i ba kuma muka tsaya muka duba hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a shiga ayi sallar hikimar daga cikin hikimomin saboda kada a raba kai musulmi kada mutum ya ware kansa daga musulmi wannan hikima ce akan akan kashin kanta da za ta sa batun cewa wannan ta zamanto witrun nahar da sauransu ya zamanto ba a yi tibarin ta ba a yi ilga'in ta wanda yake wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal dukkan sallah ana rama idan mutum yayi ta shi shi kadai ko da kuma a cikin jami'i din ne in yazo ya sami ya same ta a masallaci jami'i sai ya sake musamman a cikin irin wayannan suwar din idan mutum ya zamanto cewa alal misali ya tabbatar kan cewa alal misali ya zo kamar irin yadda masallacin nan yake ya san ya riga ya yi sallah ya to ya ji ana yin sallah misali zai iya yin wani abu wanda yake a ya zama tokan cewa ya tsaya a inda ba shi da alaƙa da shigowa cikin masallacin babu wata mafsada a cikin tsayuwarsa to ya tsaya kan a can wajen amma al'aula ya shigo ya zo ya sallah tare da musulmi to na'am eh na'am dangane da me sallar juma'a commercial driver matsayinsa don game da sallar juma'a duk yadda in ta same shi a halin tafiya sallar tafiya ce a kan saboda haka ba wajibi ne ya sallar juma'a ba amma zai iya yin sallar juma'a na kuma tsawon lokacin rayuwarsa in ku ta same shi a gida ko a garin da yake kamar alal misali dan Kano ne sallar juma'a ranar juma'a ana yi masa lodi lokacin sallar juma'a yayi inda shi dan Kano ne aka kira sallar juma'a ana an yi lodi ana neman za a tashi a lokacin mazaunin gida ne bai halatta ba daga zarar lokacin sallah ya yi bai halatta ya tafi ba don haka ne ma yake malamai suka ce haramun ne ga mazauni ya yi tafiya bayan zawal bayan shigar lokacin sallar juma'a ranar juma'a to in a mazaunin gida yake to nan wajen dole sai ya yi sallar juma'a da kuna amma idan ta same shi akan hanya ko da duk duk ranar juma'a duniya za ta same shi a matafiyi ne sallar juma'a ba ta waje ba a kansa ba wannan ruksa ce sai ya rinka yin sai ya kasaro sa na sallah azhar ko kuma in yayi sallar juma'a din a hanya tare da mutane babu laifi a gare shi a bisa ya ɗebi fasinja suka ce ba za su tsaya ya sallah ba kai wannan wani musulmi ne kuma eh to ai ba su waye suke da wannan to sai dai idan irin ku ne ɗaliban ilimi kun je kun ji karatu ku ce mu ba za mu mu kaga malam kada ka tsaya mai sallah ka bari tunda an ce ai ana iya hada azhar da la'asar ma iya hada azhar da la'asar to shikenan shi ma sai ya aiki da su tunda ai dan abin nan sun fi shi haƙi da motar yayin da suka ɗauke shi yayin da ya ɗauke su sun sai wannan hidimar ta motar sun fi shi haƙi da motar na'am eh kana sallar kasar ka same shi yana sallar gida eh bin liman za ka yi ka cika sallah za mu zo shi ne karatun da za mu yi babi mai zuwa rana in ce karatun da za mu yi kenan salatul musafir ni ne fa mai yin tambayoyi fa ba ku ne ya kamata ku rinka yi ba yana yin hudba da ita ma'ana yana wa'azi da ita karanta ce yake gabaki karatun hudba daban yake da karatun sallah karanta sura a cikin sallah a cikin hudba daban yake da karanta ta a cikin hudba kuma da yanda yake karanta ta dan a cikin hudba saboda yawan kawo masail din abubuwan da ke cikin ta na wa'azi shi yasa ta haddace akwai wanda suka haddace wanda yake abu kamar akwai wanda ta haddace wattur saboda yana wanda ta haddace wal mursalat saboda karanta ta da yake a sallar maghrib amma wannan karatun ba wai tilawar surar yake ba in ka kula suratu qaf sura ce mai cike da wa'azi wato wa'azin da yake yi da wa'id da narko da yake yi daga cikin abubuwan suratu suratu qaf ne kuma ai kana samun da dama limamai hudubobin su ko hudubar da da da ake yawan karantawa a masallacin juma'a ta liman limamin Kano malam Mansur Allah ya ji kansa a yawanci zaka ga abin nan karshen suratul suratul najm za ka ga ya kawo وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى يكاو نعم Ahsan to kai wannan tambayar yana daga cikin muraja'ata yana daga cikin tambayoyina tambayar ka ku za ku ansa mutum ne ya zo sallar juma'a bai samu raka'a ɗaya ba bai samu raka'a farko ba bai samu ta biyu ba sai tahiya sai zaman tahiya ya samu in liman ya sallama ya yabe na'am ahsan kaga faqihi ahsan mustafa mustafa kun gani sai haka wato haka malaman fiqh haka suke ko shi ka kawo abu a dunkule to sai sun faifaice maka kaga sai yace wani hali ne matafiyi ne kai ko mazaunin gida ne saboda ya nuna kan cewa akwai bambanci tsakanin hukuncin biyu in mazaunin gida ne yaya rai in mazaunin gida ne ba ya zai raka'a nawa zai raka'a hudu zai tunda bai samu raka'a tare da liman ba in matafiyi ne kuma yaya zai eh kasaru zai raka'a biyu zai tunda yayin da bai samu raka'a tare da liman ba bai samu sallar juma'a ba ya samu bai samu bai samu hukuncin sallar sallar juma'a ba dalili ko shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a tare da liman ya samu raka ya samu sallah amma wannan fa ba ijma'i bane kada ku ji wani ya saba ku ce a'a yaya haka malaman hanafiya sun saba anan eh malaman hanafiya sun saba kan cewa mutum ba zai raka'a hudu nan ba kuma wannan kuskure ne yana ɗaya daga cikin abin da yake kuskure da sun saba ma nasu eh a za ka koyi za ka koyi da shi a cikin abin da ka samu tare da shi a'a yanzu na zuwa ka zo liman yana tafiya ko sai ka shiga in ka shiga za ka yi tafiyar ko ba za ka yi ba to ba koyi kai da liman ba to amma ita ka sake wata tafiyar ina amfanin yin wannan tafiyar to amma sai kai koyi da shi saboda ka kai aiki da wannan hadisi da kuma ka tashi kai raka'a hudu ba kai koyi da liman ba inda shi liman raka'a biyu kawai sallar juma'a me yasa ba kai koyi da shi ba saboda baka samu hukuncin sallah tare da shi ba eh baka samu raka'a guda ɗaya tare da shi ba don haka baka samu hukuncin sallah tare da shi ba na'am eh eh a'a zuwa je zuwa je zuwa ya tafi je ya samu sallar juma'ar idan babu mashakka a gare shi idan babu idan ya san in babu mashakka a gare shi kamar alal misali a masallacin a nan masallacin yake sallah sai ya zo ya tarar an hidda sallah kuma ya san masallacin tarauni ba a tada sallah sai karfe biyu da kwata alal misali sai tafi masallacin tarauni ya sallah ba ya koma gida ba sai idan sai idan akwai mashakka a gare shi ma'ana ba shi da lafiya ko kuma yana da wani uzuri a shiga gosulo ba uzuri bane shiga gosulo ba uzuri bane domin me yasa yayi jinkiri ai fas'au ila dhikrillahi aka ce me yasa yayi jinkiri bi tashi ya tuho ba wannan ba uzuri bane dole zai tafi sai ya tafi a yaje ya samu inda zai samu sallar juma'a din idan sahabbai idan suka rasa sallar jami'i suna zagawa suna suna tafiya wani waje su je su samu inda za su yi sallah a lokacin tabi'ai ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yazo a cikin musannaf na ibnu abi shayba suna zaga su ga inda ba a yi sallah ba don su yi sallah tare da su a sallar salloli na farilla ne yau da kullum balantana kuma na juma'a wanda bai samu hudu ba ba bai samu mai ba kuma dawama ya dawoma a haka eh wannan yana ɗaya daga wannan wannan wannan yana inda ganganiyar ta riga ta zamanto masa al'ada wannan yana daga yana da hadari ai ya dawoma a haka ta zamanto masa al'ada yana da hadari domin na farko dai ma'ana abin nan Allah ta'ala cewa ya yi umarni da akan ai sa'ayi zuwa ga hudu ba ɗin ba kawai sallar ba ce har da hudu ba ɗin sai dai idan ba za a ce ya yi laifi ba akan bai samu bai samu hudubar ba inda ya samu juma'a kama an yi dawwama akan yin haka akan barin ya zo ya halarci hudu ba ɗin ya bar wani juz wani rukuni daga cikin da gangan yake barin wani rukuni daga cikin rukunan juma'a shi ma yana cikin hadari kwarai da gaske musamman ma ganin kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna rubuta masu zuwa juma'a daga zarar liman ya hau minbari an yi kiran sallah sai su sai su nade takaddun da suke rubutawa su ma su zo su zauna suna jin hudu ba so da kaga kenan duk wanda ya zo bayan nan ya samu sallah ta juma'a ba za a ce ya sake ba amma bai shiga cikin rijistar mala'iku ba alaikum salam eh mun yi magana adadi a ciki menene adadin da juma'a yake tabbata da su na'am a adadin ya zamanto za su iya zamantowa adadin gari ta taƙarra bihimul ƙarya adadi wanda za a iya kafa gari da su don haka kamar mutane suna cikin bas bas irin luxurious ɗin nan susu arba'in susu arba'in wannan ba za su ce su abin nan ai za adadi ne na juma'a don haka in suna tafiya ranar juma'a sai su tsaya a samu liman a cikin su ya musu hudu ba su yi sallar juma'a ba kamar yadda bararo suna da riga-riga su zo su tsaya a nan wajen sannan su tattare na su na su tafi wani waje su je su tsaya a nan wajen babu juma'a a kansu eh eh eh wai me suke zuwa can din su yi ehe aha mm ai matafiya ne waɗannan matafiya ne ba za su juma'a ba ta hau kansu ba matsawar dai lokacin da suka fita lokacin da ya halatta a fita a yi tafiya amma yayin da suke zaune a nan wajen a wannan garin da suke zaune su wannan juma'a ta lizimce su wanda suke zaune a wajen to tunda ku juma'a ta lizimce su ba za su tsiri tafiya bayan shigar lokacin juma'a ba amma za ya halatta su tafiya da safe duk da yake makruhi ne wajen malamai tafiya ranar juma'a kafin zawal bayan bayan fitowar rana malamai sun karhanta shi saboda me saboda hususiyar da ake samu ta juma'a daga cikin hususiyar da ake samu ta juma'a za ta kubcewa mutum amma idan amma ya halatta to tunda ko ya halatta kaga babu su tafiya in suka tafiya juma'a ba wajibi ne akan su ba kuma can inda suke zuwa tunda ba tunda ba alƙarya bace idan alƙarya ce idan can magari ne kuma musulmi suna zama sai su kafa masallaci na juma'a a wajen babu masallaci saboda babu musulmi ita wannan ƙauyen tunda wannan ƙauye ai yayin da suke tafiya din matafiya ne da haka juma'a bata hau kansu ba yayin da suke zuwa tsoho kaya na'am to a cikin daga cikin masail din da muka yi magana mun ce Allah ta'ala ya ce yayin da aka yi kiran sallah ranar juma'a za a yi sa'ayi wani kiran sallah ake nufi kiran sallah na biyu ko kiran sallah na biyu an hana ciniki a wani an ce a yi sa'ayi wannan ya nuna kan cewa kenan ma'anar sa'ayi shine mutum ya bar duk wani abu wanda yake ba tafiya juma'a din ba duk wani abu wanda ba tafiya juma'a ba sawa'un ciniki daurin aure a tafiya duk wani abu wanda yake ba tafiya ba taku mutum ya tafi masallaci ba an hana a yi shi eh maslaha wai yin sulhu eh a wannan matsala ce muhimmiya kwarai da gaske yin sulhu idan mutum ya taho juma'a idan aka yi kiran sallah in aka yi kiran sallah sai jirgima ta barke tsakanin miji da mata za a yi saki ko kuma ya ji tashin hankali ya barke tsakanin uba da ɗa uba yana nema ya tsine ma ɗansa ka ganin wajen sulhu ya kamata ya za a yi sulhu a nan wajen wasu sulhu khair ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ya bar sallar la'asar dan yayi sulhu na'am ai ba ce yana joli ba ko baya joli mai yana hudu ba an riga an kira sallah zai tafi masallaci lokacin da Allah ya ce fas'au ila zikrillah menene hukunci a nan na'am sulhu zai tsaya yi to amma sulhu farda ayin ne wa sulhu khair ɗahwai da gaske a sulhu khair sulhu hai alheri ne amma sallah da take farilla ayin akhiyar kuma ita sallar juma'a in ta kubce ta kubce kenan shi ko sulhu za a iya dawowa a zo a yi shi wataƙila kuma in na gaggawa ne in ɓarnar ta riga ta faru in take an riga an yi ta take ya a ai ana magana akan ba wani masallaci ne sai wannan in akwai wani masallaci da zai je dama wannan ai mai sauki ne amma ana magana babu wani masallaci da zai je sai nan wajen shine wannan na'am to ni ma dai gaskiya wannan ku ba ni lokaci ne bincike akan wannan matsala dan abu in kuka kula abubuwan da malamai suka yi magana akai da ake waro da ake bata su yayin da aka ce idan aka yi su lokacin da aka riga bayan an riga an yi kiran sallah abubuwa ne waɗanda suke na halal ko na mustahabbi kamar ciniki kamar ɗaura aure ko ba haka ba shi ne suka ce in an yi ciniki ɗin a ɓata in an ɗaura aure a lokacin a warware to amma kamar irin waɗannan kamar irin wannan sulhu wanda yake zai kawar da barna sulhu wanda yake zai kawar da barna shi menene abin nan ɗinsa a zahir wallahu ta'ala a'lam amma zan ƙara bincike shine zai tafi masalla zai tafi sallah ne saboda shi sulhu din nan ba far bai ayyana a kansa ba ba farilla ce ta aini ba ita ku tafi ko wannan tafiya shi aka yi masa hidabin shi Allah ya ce maka tafi ya zuwa ga sallah Allah bai yi masa hidabi ya ce ka tsaya kai sulhu ba ya dai ce maka ya ce maka as-sulhu khair kuma duk taro da ake yi ba shi da alkhairi in ba taron sulhu ba da sauran wanda aka ambata ya ambaci ya ambaci alkhairin da ke cikin sa amma bai ce ka tafi ka je kai sulhu tsakanin wa'annan ba amma sallah ko ya ce ka tafi ka tafi ka tafi wajen sallah saboda ka ba za ka bar abin da Allah ya ce ba ya umarne ka ya fuskance ka da khitab kan abin da Allah bai fuskance ka da khitab a kansa ba amma kuma saboda kamar suran matsalar yadda muka faɗa in muka tsaya muka duba maqasidi shari'a na kamar wato zai zamanto zai kai zuwa ga wata barna ko musamman ka'idar dar'ul mafasid aw la min jalbil masalih kawar da barna ita ake kaddamarwa bisa kawo gyara wannan abin bincike ne in Allah da zan bincike akan wannan matsalar insha Allah mu je samu kansa a garin Arna babu masallacin Juma'a sai ya rinka sallah a zahar juma'a ba ta hau kansa ba ta faɗa a kansa kaga musulmi a musulmi yayin da suke makka ba su da masallaci amma yayin da suke waɗanda suke hijira suka zo madina kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam su suna da sallar juma'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai a makka ba sa sallar juma'a an farlanta sallar shi ne malamai suke cewa wace farilla ce musulmi waɗansu daga cikin musulmi suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam yinta ita ce sallar juma'a farilla ce amma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta waɗansu daga cikin musulmi sun riga shi yinta shine sune Mus'ab ibn Umair da sauran musulmi da suke tare da shi a Madina sun rinka haduwa a gidan Sa'ad ibn Zurara suna sallar Juma'a kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina kaga da suke Makka ba sallah ba sallar ba su sallar Juma'a Makka ba don Makka kasa arna ce a lokacin Darul Harb ce sai suke yin sallar azhar to mun ambaci akwai dama ana neman wannan damar danna nayi wani gyara da daga baya na gani a cikin sharhin sharhin muktasar mawahibul jali kan cewar mutumin da mun ce ba a ciniki bayan an kiran sallah har anan muka ambaci cewa ko ruwa ne zaka saya masu sayar masu sayar da ruwan pure water a kusa da masallaci ko a hanyar da ake tafiya masallaci a tsaya bayan an kira sallah ana hudu ba ka tsaya ka sai ruwa don kai alwala mai hukuncin wannan sayarwa don an yi ciniki lokacin da Allah ya haramta a yi ciniki tunda Allah ya ce a lokacin nan wazarul bai ku bar ciniki ku kuma kun yi abinda ku Allah ya hana shi a cikin shari'a to ya zamanto in ma an yi shi babu shi al ma'dumu shar'an kal ma'dumu hissan abinda ya zamanto a cikin shari'a babu shi to a cikin a hakika ma babu shi dan haka wannan ciniki babu shi to yaya mutum zai a cikin wannan hali cinikin fa eh to Allah cewa kada ai ciniki a lokacin a wancan zan a wancan me muka abinda nace a wancan karatun mu shine mutum kada ya saya ya karbi ruwan fiwa wota ya alwala idan ya gama ya bashi a ya masa tabarru'i ya bashi sadaka ya bashi naira ashirin. to amma da ya bashi naira ashirin karɓar ruwan da ya yi daga baya da ya tari karɓar ruwan da ya yi ƙwace ke nan ya yi tun da ƙwace ke nan ya yi tun da ba bashi ya yi ba shi dai sadaka da ya bashi ya yi niyyar wannan ta halatta a gare shi amma shi kuma ruwan da ya karɓa wajen sa ba bai ce ya halatta masa ba sai dai abin nan to a zahir dai wannan a sai daga baya sai na ga maganar ibn abi zaid al-qayrawani malam mai risala a cikin sharhin sa da na mudawwana mai mawahibul jalil ya kawo shi ya kawo surar mas'alar ne wanda tafi wannan ma ana cikin hudu ba mutum yana cikin masallaci sai alwalarsa ta kare ko ba inda zai samu ruwa sai dai inda zai saya suka ce ya halatta ya saya ya halatta ya saya ya alwala dan ya zo ya ci gaba da zauraron huduba ya sallar juma'a to kaga an yi wannan ciniki a lokacin huduba ko a lokacin hani to sai malaman baya malaman malikiya daga baya suka zamanto suka yi mazhaba biyu wajen tawilin magana ibn abizai da yace ya halatta ya saya ya halatta gare shi ya saya shi amma mai sayarwa bai halatta ya sayar masa ba eh sai dai ya bashi amma shi ma'ana idan ya saya shi sayansa dai mallakar ruwan da ya ta, ta inganta amma shi wanda ya sayar kudin da ya mallaka haramun ne a gare shi na'am in ba musulmi bane mai sayar da ruwan sai ya zama tokan cewa ya halatta a gare shi saboda shi shari'a bata hau kansa ba to kaga wannan ma sura ce ta matsala wadda bata shigo to amma muna magana akan cewa shi musulmi ne in shi musulmi ne to mazhaba ɗaya sai suka ce wannan tamkar mai sayan abin nan a mai sayan taki ne taki wanda yake na najasa takin takin bayan gida wa rakhasu fi zabli lid darura kamar yadda mai tufa yake cewa sun yi rukhsa malamai sun yi rukhsa wajen sayan taki saboda larura suka ce rukhsar da suka yi ga mai saya ne ga ba ga mai sayarwa ba shi manomi ne yana buƙatar wannan domin ya zamanto ya sanya a gonarsa to asali ba a cinikin najasa to amma saboda larura in bai sayi wannan gonar ba inda zai samu ya sanya taki saboda haka ya halatta ya je ya bada kuɗi a bashi to amma mai sayarwa bai halatta ya sayar masa ba bai halatta ya karɓi wannan kuɗin ba sai dai kawai ya ce masa ka ɗauka sai dai ko kuma idan kafiri ne sai ya zama tukan cewa wannan kafiri dama a furu'in shari'a ba su hau kansa ba to ku tsaya in karasa wannan matsala ta mazhaba ta farko kenan mazhaba ta biyu kuma suka ce wannan ruksa ne ya halatta gare shi da shi mai saya da shi mai sayarwa saboda wannan hali da ake ciki hali ne na larura ita kanta sallar da aka ce abin da yasa abin da ya fito cinikin da yazo yake yi ba ciniki ne na wanda zai shagaltar da shi gabarin wato sa'ayi ga ita sallar juma'ar ba ciniki ne dan maslahar juma'ar ko ba haka ba abinda aka hana shine duk abinda zai hana ka ka shagaltu da zuwa juma'a in aka kiran juma'a ya zama to duk abinda zai shagaltar da kai zuwa ga juma'a to ka bar shi ka shagaltu da abin da zai kai ka zuwa ga juma'a shagaltuwa da abin da zai kai ka zuwa ga juma'a idan ya to kaga akwai alwala a ciki za a iya cewa al'aula kamata a ce kai tanadi na alwalatin kafin lokacin to amma idan irin wannan surar ta faru fa kai alwalar kana tafiya masallaci alwalar ka ta kare kuma an riga an yi kira idan ka tsaya ka sai ruwa za ka yi alwala za a ce wannan ya zamanto bai shagalta da sa'i ya zuwa ga juma'a ba ba za a ce masa haka ba domin a shi kansa wannan abin da yake yi yana daga cikin wato fuskantar sha'anin sallah din yana daga cikin fuskantar sha'anin sallah din kamar ita ma surar wannan lokacin da muka faɗa a cikin darasi kamar hawa dan asaba yake cewa idan mutum an kira sallah yana ya tsaye da dan asaba kan yayi ciniki kan ya kawo shi masallaci yayi ciniki lokacin juma'a to amma wannan cinikin za a ce ciniki da yake shagaltar da shi gabanin zuwa juma'a ba za a ce ba don haka wannan mazhaba ta biyu ta ce ya halatta ga dukkan su su biyu da shi mai sayarwar da shi mai saya saboda me saboda sun duba ga cewar wannan aiki da suka yi domin maslahar sallar ne domin maslahar sallar ne ba domin ɗauke hankali gabarin sallah ya zuwa ga wani abu daban ba ai ba laifi in ka ji an ce an yi ruksa ba laifi an yi ruksa duk ba laifi a kansu wannan ita ce mazhaba ta biyu kuma wannan shine yake zahiri mazhaba ta biyu shine kan cewa babu laifi a kansu a cikin irin wannan sura ta larura saboda haka da mai sayar da ruwa da mai daukan acaba da dan taksi wanda zai kai mai zuwa masallaci masallaci a lokacin sallah idan ya zama to kan cewa duk sun shagaltu da zuwa sallah din ya halatta to amma kuma anyway na gade wani zai tambaya na'am na'am eh a ba zai taimama ba bai halatta ya taimama ba ai taimama ba a yi sai idan lokacin sallah zai fita in lokacin sallah zai fita baka samu ruwa ba shine zaka yi taimama idan da kamar a ce gab da lokacin fitar sallah ne ya zama to alwalarsa ta kare kafin ya je ya nemi ruwa ya alwala lokacin sallah zai fita rana za ta faɗi sai ya taimama amma a cikin wannan irin wannan surar ba a taimama na'am alaikum salam na'am eh ba shi ne ce a cikin irin wannan an yi rusa ga da mai sai da ruwa din a cikin hali guda eh to kafin su taso ya sai ruwan mana in su zo masallacin sun yi so sai yi kaga yayi tahsilul maslahatayn ya hada maslaha duk guda biyu ana yin hudu ba kwarai da gaske waɗannan ba waɗannan kaga waɗannan kaga ba su da dalilin yin haka kamata yi su ma yayin da ya zama tukan cewa an kira sallah duk su bar ruwan su bar wa mutane su zo su ɗauka fi sabilillahi su tafi wajen sallah eh o yara ne eh to shikenan in yara ne ko mata shikenan yawa dan ya kamata ku san wannan hukuncin ciniki ga ahlus sala ne aka hana su ga wanda yake ahalin yayin sallah amma wanda yake ba ahalin yayin sallah ba kamar mace kamar kamar dan kankanin yaro ko bawa ai yanzu ma ba a zancen bawa yanzu kada mu kawo shi dan saboda kuna fadan bawa din nan fa yawanci fadan bawa din nan ai ai ta tafri'i akan sa wadan sai su dauka wato wanda ka dauki boyi boyi shi ma sai a ce masa bawa ne na gida ko gadunan ka sai a ce masa yan gida sai a ce ba alhali kuwa bawa ana nufin wanda yake ka mallake shi ka mallaki rakabarsa ba wanda ka mallaki amfanin sa ba na'am to ai sai sai dai mu hakuri lokaci yayi insha Allah za a kira sallah sannan mu sallah mako mai zuwa insha Allah za mu fara salatul musafir bi idnillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu